a kanta ne za mu tattauna ita ce matsala wanda yawan tambayoyi ne da aka yi ta aikowa wanda ga tambayoyinku wanda suka yi ta maimaituwa ya shafi harkar idda ya shafi harka ta takaba wanda kuma muna da kwancan wannan tattaunawa din sai zama na amsan wannan tambayoyin shine series na wannan tattaunawa din za mu ɗauko tun daga farkon gaba tun da duka sun shafi idda ne kuma mata ne mu samu series na wa'annan tattaunawa din domin me domin da mazan da matan duka amfana da su sannan ana ajiye da shi baya tsufa anytime za ku iya ɗaukowa a saurara aji to a manyan abubuwan da nake so mu tattauna abubuwa ne guda biyu idda na mutuwa da kuma idda na rabuwan aure wanda ƙarƙashin idda na mutuwa akwai takaba a ciki za mu tattauna kan takaba mecece takaba ya ake yinta menene sharuɗanta me takaba me za ta yi me ba za ta yi ba za ta iya zuwa kasuwa in ba ta da lafiya za ta iya zuwa asibiti kudinta ya ƙare ba wanda zai bata za ta iya zuwa banki a wani hali ne duka waɗannan tattaunawa su ne za mu yi amma abu na farko me ake nufi ma da idda ɗin abinda ake nufi da idda malamai sun yi maganganu da yawa kowace mazhaba ta yi magana kan idda nata ta faɗi me take nufi da idda amma duka in ka tattare su zai baka bayani kan idda a magana guda ɗaya shine idda ita ce tarabbusul mahdud shar'an wani zama ne killace kanki ne dako ne jira ne iyakantacce a shar'ance wanda shari'a ne ta baka wannan ku riƙe kalman a shar'ance ma'ana ibada ne kenan bautar Allah ne kenan wanda ake lazimta yake lazimta mace mace ita take idda namiji ko kun ji an ce shi ma ya jira an yi kaza da ya sake aure to sunansa ba idda ba mace ce take yi ko kuma majibincin al'amarin mace karama ko mahaukaciya duk fa ina muku definition ne ko majibincin al'amarin mace karama ko kuma mahaukaciya shi ma zai yi zaman yin idda ta yaya ne zamansa zai saka mata ido kullum zai zama shi yake zuba mata ido in ya zo fita sai ya sa wanda za su kula da ita zuwa da yarinya karama mahaukaci ya ce a ita ma za ta iya fita ba ta san dokokin addini ba sannan babu doka a kanta haka mahaukaciya in aka aurar da ita mijin ya rasu ko aka samu rabuwan aure dole a saka mata ido ta cika wannan sharuɗa ɗin na iya watanninta ko jininta ko yayini yaushe ake yin idda lokacin rabuwa da miji kin ga in mun ce lokacin rabuwa da miji kenan ta hanyar shika ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar abata auren su ne hanya guda uku ko ta hanyar shika ko ta hanyar mijin ya mutu ko ta hanyar a ce yau an bata auren alkali ya ce ya bata ko nawa baka wacin haka me yasa za ta yi zaman saboda ta karasa haƙoƙin aurenta shine dalilin zaman duk a cikin definition ne don ta ƙarasa haƙoƙin aurenta yanzu misali matar da aka mata shika ɗaya an ka mata shika ɗaya wannan matar sunanta matar wanda ya sake ta har sai ta gama jini uku sannan a ce ta fita daga ƙarƙashinsa domin bayan jini ɗaya jini biyu in ya ce ya dawo da ita shi kenan ta dawo to dalilin zaman shine cika wannan haƙoƙin sauƙe wannan sauran haƙoƙin auren ya zama na ba bashi tsakanina da kai ko tsakaninsa da shi har wanda ya rasu akwai bashinsa a kanki in ya rasu menene bashi din cikin bashin shine damuwa da shi kin nuna wa ƴan uwansa kin damu da shi bayan ya mutu ma da kika zauna wata hudu da kwana goma ko waje ba kya fitowa to wannan bashin na damu da mijina dama soyayya muke da ƙauna akwai haƙƙin zama a ƙarƙashi sai na masa wannan jimamin wannan shine abin nan sababi din to wannan shi ne definition ina gana gama ma duk bayanin da ke karkashinsa mu dawo matsala ta gaba shin wai shi namiji shi ma idan aka killace shi aka ce ga lokuta da kai ma baka isa ka yi aure ba sai matarka ta gama idda ko sai an gama kaza ko sai an gama kaza shin su shi ma sunansa idda ne sunansa ba idda bane sam namiji baya idda amma akwai lokacin da ake killace shi bai isa ya aure ba kuma mata ce wata wani wani kashin ma matarsa ce da ya sake ta za ta saka shi a lungu bata isa bai isa ya aure ba bai isa ya aure ba sai ta gama idda amma shi ba za mu ce sunansa idda ba dalilin da yasa ba za mu ce idda ba saboda shi nasa ba a faɗi masa kwanaki ba kun ga na mace za mu ce wata uku ko kuma mu ce jini uku ko mu ce wata hudu da kwana goma kun ga shi babu iyaka sannan mace mai idda ba za ta fita ba mace mai iddan mutuwa ba za ta sa turare ba ba za ta yi ado ba amma kun ga shi duk zai yi wannan zai tafi kasuwansa zai je shagonsa so da shi ba idda bane nasa ba idda bane sannan shi nasa shi na ita nata kwata-kwata ba za ta yi aure ba mace in tana idda in an sake ta kwata-kwata ba za ta yi aure ba sai ta gama idda amma shi fa akwai lokacin da shi ma wata matar ta rike shi amma kuma in ya ga dama gobe zai iya aure ko da wata ce daban ma'ana zai yi auren wata daban ba karkashin inda aka killace shi din ba wanda duk za mu zo mu faɗi halayya ɗin sannan in kun duba ai ba kowane namiji ne zai shiga wannan killacewa ɗin ba wasu mazaje ne kaɗan amma mata kuma kowace sai ta idda kowace sai ta idda to kenan namiji ba idda sunan nasa ba kisa dukkan malaman fikihu suka ce ba idda sunan namiji ba inna intizarar rajuli inna intizarar rajulu لا يمكن أن يسمى عدة لا لغة ولا اصطلاحا وإن أمكن ذلك شرعا كودا أشرعنce in ka duba kaga alamu kaman shi ma an saka shi to ba za a kira shi idda ba ba za a kira shi idda ba tai to sai mu zo sai mu ce a wasu halayya ne ake killace namiji a ce baka yi saka ya aure ba kai ma a wace halayya ne halayya ne kusan guda shida ko guda bakwai amma zan ambata mana guda shida waɗanda suka fi fitowa fili a wajenmu na farko idan mutum ya auri yarinya sai ya zama na dole rabuwan aure ya kama su za su rabu da wannan yarinya bayan sun rabu ya sake ta sai ya zama na duka hankalinsa kuma ya koma kan ummanta ko goggonta ko kuma kan kanwata ba ya ce tunda na sake ta baman lafiya yaƙi kanwata alamu ya nuna ta fi ta rashin abin nan matsala kanwata tana da hankali ni kawai kanwata zan aura to haramun ne ka auri kanwata ita yar bata gama idda ba haramun ne ka auri ummatta ita matar taka bata gama idda ba yanzu kaga kai ma za ka yi zaman jira kenan sai ka zauna sai ka jira sai iyar ta gama idda sai ka je ka ce to yanzu kanwar kake so in ita ma kace ya ce ba za ta yi da barbarun da za ta yi ta hana ba ko ba haka bane wasu suna da barbaru su hana amma akwai gidan da na san an saki kanwa an saki umma wallahi an bata yar yatta ya saki kanwar ya saki matarsa sai aka da ta gama idda sai aka bata yar yayar matarsa uwansu ɗaya ubansu ɗaya bai haramta ba in iyaye sun ga hakan shi zai fi maslaha to a takaice dai ba za ka yi haka ba sai ka jira wannan ta gama idda na biyu illan haka kuma malam fiƙi sun fada da yawa ya za a yi ka sake ta yau cikin sati biyu ka je ka auro kanwata ai za ka haifar da masifa na kishi a iya doke-doke a iya ɓata zumunci aban har haka ne ka bari ta gama idda in ta gama idda aka yi nazari aka ga babu matsala ba zai haifar da rarrabuwa ba ba zai sa gaba a family ba sai ka aura na biyu duk mutumin da yake da auren mata hudu matansa hudu ne sai ya saki daya to haramun ne ya auro wata sai wannan da aka sakanta gama idda saboda a lokacin da take idda matarsa ne in bata gama idda ba yaje ya auro wata mata daban sunansa yana zama da mata nawa mata biyar so daga haramun ne mutum yana da mata hudu ya saki daya kuma ya ƙara aure sai ya jira to wannan jiran ba za mu kira shi idda ba ba idda ba ne matsala ta uku mutum yana da mata uku shi uku yake da su sai ya zamana ya sadu da wata mata daban ta hudu da niyyar aure amma sai bayan ya aure ta an sadu da ita sai aka gane wannan auren auren bai yi ba bacaccen aure ne to kar mu ce dan auren bacacce ne yanzu ya samu wata mata an bata auren ya samu wata mata yanzu kawai zai je aure ko da bacaccen aure ne sai ta yi idda ta fita daga idda sannan ya samu iko ya auri wata domin ita ma matsayin mata ta hudu ce kamar yaya kamar yaya sadu da ita ta bangaren shubuha ana kiransa ta bangaren shubuha kamar yaya bacaccen aure ko shubuha mutum ne yana da matansa uku sai samu wata mata ta hudu kenan sai da aka gama daidaitawa aka daura masa aure satinta guda a gidansa kun ga ya kusance ta kenan ko sai aka samu labari ai bata gama iddan wancan mijin ba aka daura wannan auren to wannan auren bacacce ne kuma ba zai sake auren wata mata ba sai ya jira wannan matan ta gama idda sannan ya je wani sabon aure to wannan su ne manyan halayya guda uku amma akwai wasu halayyan da ake hada su a ciki akwai wani halin da ake hadawa a ciki shi ne matar da muka fada ɗazu mutum ya auri mace sai bayan ya aure ta sai ya samu ashe ba ta gama iddanta ba ko da kuskure ko da ganganci ko da jahilci da kuskure ta iya ta ganin jinin ciwo ta yi hukunci da shi da jahilci ba ta san sai an yi jini uku ba da ganganci ta san sai an yi amma kawai don ta kyawar wancan mijin kawai ta ce a kawai iddanta ya kare aka yi aure to wannan matar ita ma idan ka aure ta aka ce muku auren bacece ne aka raba auren to haramun ne a sake ɗaura maka aure da ita a yanzu sai ta gama iddan wancan mutumin tukunna sannan a sake jaddada wannan aure ne a tabbatar saduwan da kuka yi kai ma baka sa mata komai babu wani ciki a ciki in akwai ciki kuma da auren wancan to nan kuma sai a shiga wani sabon hukunce hukunce na fikihu na biyar na biyar wanda shi ma miji sai ya jira mutum ne ya saki matarsa shika ɗaya shika biyu har je shika uku har shikan ya kai uku sai yanzu yana so ya dawo ya dawo da matarsa nan da suka yi shika uku kun san haramun ne ka sake ta uku kuma ka ce zaka dawo da ita menene ka'ida din hatta tanki hazaujan gairahu har sai ta sake wani sabon aure sai ta yi sabon aure to saboda haka in har itan yake so tabbas sai je ya zauna ita ma ta yi zaman shekara uku tana neman miji ta samu miji watakil mijin can ya rike ta shekara uku shekara shida bayan shekara shida ya sako ta sannan ya aure ta shi ma anan sai ya yi jira mun ji na hudu ɗai na biyar na shida matar da ta yi zina allah ya tsare sai ta ɗauki ciki a layi cikin shege a layi cikin shegu kai dan dan ba shege ba ne iyayen ne shegu don haka auren dan zina an yi zina da shi aka haife shi ko yarinyar da zina aka yi da ita aka haife ta babu laifi inda ka ji baka da kyama ba wani matsala babu laifi za ka aure ta ba ta da laifi ita ai ita da ta san ta wannan hanyar za ta fito za ta ce ubangiji karka bane na fito ba laifinta ba ne an cuce ta ne amma da uwar da uban su ne shegu yanzu mace tana da ciki kuma alayi ta yi shi kai kuma ka gani kana so ka aura to ba za ka aura ba har sai ta aihu ta aife wannan cikin sannan mutum ya aure ta ta ganin ma jira ne namiji zai yi to wasu malamai suka ce in kuma sai bayan ka aura sai aka ce akwai cikin fa shi kuma ya za a yi ya za a yi malaman hanafiya suka ce babu komai in bayan ka aura ne aka ce tana jiki babu komai amma ba za ka ta tare ba auren yayi ba za ta tare ba sai ta yi ta zama sai ka yi ta jiranta har sai ta aihu sannan sai ta tare gidanka malikiya kuma suka ce no auren bai yi ba za a bata auren za ta je ta sake zama ta aihu tukunna sannan a zo a sake sabon aure wannan su ne halayya guda shida halayya na ce muku sun fi haka amma wannan guda shidan su ne suka tattara komai inda namiji zai zauna sai ya jira matsala ta gaba me hikiman zaman idda din hikima na yin idda da mace za ta yi me hikiman zan faɗi hikinkimin a gurguje saboda na shigo shiga matsalolin hikima ta farko hikima ta farko ya ke wacce kike idda ko iddan shika ko idda na mutuwan mai gida a sani cewa Allah ne ya umarce ka kai kenan bautar ubangiji ne shine abin da suke cewa innama huwa ta'abbudi ta'abbudiyan bautan Allah ne ibada ne wannan zaman wata hudu da zaki da kwana goma ki san kina bautawa Allah subhanahu wata'ala ne bautar Allah kike yi bauta ne saboda Allah umarni yayi Allah cewa yayi wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin kaga Allah ne ya buga mata cewa wata uku za ta yi idan ba ta jini ko in jinin ya dauke mata ta tsufa Allah ne ya faɗi wannan kenan ibada za ta yi haka game da haƙƙin waɗanda mazajin suka mutu Qur'ani ya ce wallazina yatawaffawna minkum wanda mazaje wanda aka mutu musu wa yadharuna azwajan aka bar musu suka bar mazaje wanda aka yi musu mutuwa mazajen su sun mutu sun bar su ya tarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna suna killace kansu wata hudu da kwana goma kaga Allah ne yayi umarni amsa umarnin Allah kuma ibada ne kenan yadda muke cewa aure bautar ubangiji to shi ma zaman idda bautar ubangiji ne in baki bakin saba wa Allah in kin yi kuma kina da lada kuma yana da dokoki yin iddan tana da dokoki wanda za mu samu a gaba na biyu shi ne kubutar da mahaifa ka bayyana mahaifarki lafiyanta kalau hofantacciya ce daga wani abu babu wanda mijin da kuka rabu ko wanda mijin da ya rasu lallai cikinkin nan babu komai mahaifinki babu komai in wani zai aure ki ya san da amana aka kawo masa ke babu cikin kowa ta tare da ke ku duba fa girman al'amarin mijin halal ma mijin halal ma haramun ne cikinsa aje da shi wani gida ina kuma waɗanda suke ɗauko cikin haram a shiga da shi gidan mutane to saboda haka bara'atul rahim a kubutar daga mahaifa daga dukkan wata kazanta cewa babu wani abu na wancan gidan abu na uku abu na uku hikinkimu na yin idda shine nuna damuwa da tashin hankali da rabuwan mijinki wani irin miji mijin da matarsa ta rasu idan mata ta rasu wannan zama da zaki wata hudu kwana goma din kin taya yan uwansa shiga damuwa amma kawai a ce yau mijinki ya rasu da sati idan babu idda da sati ki samu wani mijinki ya aure ai za a ce ma kike kashe shi baki damu da shi ba kin saka wata sabuwar gaba na ƴan uwansa ba za su taba gamsuwa da ke ba amma kin zauna kin nuna damuwa tare da ke aka zauna ko waje ba kya fitowa ko ado ba kya yi wannan nuna damuwa din lallai da lallai yana daga cikin hikinkimo na idda hikima ta biyar eh hikima ta hudu na'am ta hudu masha Allah hikima ta hudu hikima ta hudu dan kowane da a bashi tabbacin wane ne ubansa shine hikima ta hudu kin gama idda sai da kika yi jini uku yanzu za ki yi aure saboda haka in kika yi aure duk abin da aka samu wa'annan 'ya'yan na wancan gidan sun san wancan ba ƙaninsu ba ne da zai iya zuwa ya ci gadon babansu kun ga an kare musu an kare wancan mutuncinsa wannan an kare masa mutuncinsa amma idan ba ki yi jini ba kawai kina yin mijinki na sakanki da sati biyu ki je ki yi aure to za a samu rigima wancan mijin ya iya cewa kai kin zo min da wani ciki wayancan ƴaƴan za su yi za su ce wannan faƙanin mu ne abin za a yi ta samun tashin hankali na biyar na biyar wanda mun faɗe shi ƙarƙashin wani ne shine ƴan uwan mijin da aka yi musu rasuwa a taya su da nuna musu damuwa ina ga duk mun ambace shi a can baya na shida na shida kenan ko na shida kenan ko na shida shine ba wa mata dama da ba wa miji dama hikiman yin idda kenan na shida a ba wa mata dama a ba wa miji dama idan shikan na kome ne su bayyana nadamansu da shirya sake dawowa a yi zama na gari don shika shika ladabtarwa ne a yi mata an yi taƙi miji an kasa fahimta har ya kai kawai sai aka rabu ya rabu don ya ladabtar da ita shi ma ya ladabtar da kansa kowa tsaye tunani bayan wata biyu wata uku ta yi jini ɗaya ta yi jini na biyu saura jini ɗaya sai ta tina nadaman abin da take masa shi ma ya tina cewa yanzu za a iya samun maslaha in an dawo da auren nan to kunga za a iya zo a yi mai a zauna a yi sulhu ya dawo da ita a sake sabon zaman aure amma in ba a ba da daman idda ba ai kun ga ba za a yi haka ba kenan in ba da ba da daman idda ba tana tafiya kawai ta yi aure shikenan ta tafi wani gida wancan mijin ko da kin yi nadama kina son dawowa gidan mijinki wancan mijin ya ce ba zai sake ba musamman miji ya gane cewa kina so ki koma wancan gidan ne zaki sha walakanci mun gaba da wannan za mu shiga sabuwar gaba menene hukuncin shari'a na yin idda ma'ana me hukuncin idda sunna ne mustahabbi ne wajibi ne ba dole bane dole ne me hukuncin sa yin idda wajibi ne dole ne mace sai ta yi idda in ba ta yi idda ba ta saba wa Allah in ta yi aure zaman zina take da ita da magajiya da ta ware gida take kawo mazajen banza uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in dai baki gama idda ba kika je kika yi aure jini uku gangariyan jini sai an nemi shaidu an shaida musu na gama idda shi ma mijinki tura masa na kammala idda ta saboda fita saba fita rigingimu na gama idda ta jiya na gama idda alhamdulillah in ma kana son dawo da ni sai an sai kayi nema sannan a ɗaura sabon aure to kenan idda hukuncinta wajibi ne qur'ani haka ya tabbatar mana Allah cewa yi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wanda aka sake su yatarabbasna wannan umarni ne ana labarta maka ne amma ana nufin umarni ne ta zauna ta yi jini uku wanda mijinsu ya mutu walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra in mijinka ya mutu dole ka zauna wata hudu da kwana goma matan da ba sa al'ada ko kuma tsofi da al'adarsu ya ɗauke ubangiji ya ce wallahi ya isna minal mahizi lalle waɗanda suka fidda tsammani daga yin haila min nisa'ikum na daga matanku inir tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wata uku ne in sun ɗauke tsammanin jini ba zai zo ba su in an sake su za su yi wata uku wallahi lam yahidna haka in an auri yarinya yar kankanuwa da bata fara idda ba ai bata fara jini ba sai muqaddari yazo aka sake ta to ita wata uku za ta yi ba jini uku tunda bata jini za ta yi wata uku ne kawai tana zaune wa ulatul ahmali ubangiji yace mata masu ciki ajaluhunna su kuma iddansu ay yadhna hamlahunna su kuma su aife cikin su don haka mai ciki idan yau mijinta ya sake ta da safe da yamma ta aihu da daddare sai ta daura aure in ta samu miji ba ta da matsala ita aihuwa ne nata to kaga waɗannan ayoyin duk sun nuna mana yin idda wajibi ne ya zo a cikin hadisi hadisin ummu habiba wanda imam al-bukhari ya rawaito shi da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba take cewa manzon Allah ya ce la yahillu limra'atin wannan duk yana nuna mana wajibcin me wajibcin yin idda annabi ce bai halatta ba ga mace an tahid tayi takaba ala mayyitin a wani mamaci fauka salatin fiye da kwana uku haramun ne ki yi wa wani mamaci takaban da ya wuce kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinki arba'ata ashhurin wa ashra shi wata hudu da kwana goma kaga wannan ya nuna mana wajibi ne kenan wajibi ne miji a masa wata hudu da kwana goma amma idan ba miji ba shi ma ana masa takaba in danki ya rasu ya halatta ki ta kaba ba za ki sa kaya mai kyau ba ba za ki sa turare ba ba za ki fita ba ba za ki je kasuwa ba ba za ki yi kaza ba amma kar ya wuce kwana nawa kwana uku mahaifinki in ya rasu za ki yi ta kaba shi ma kar ya wuce kwana uku mahaifiyarki in ta rasu za ki mata ta kaba kar ya wuce kwana uku yayanki in ya rasu za ki iya yin ta kaba kar ya wuce kwana uku ƙaninki in ya rasu za ki yi ta kaba amma kar ya wuce kwana uku amma miji wata hudu da kwana goma kenan wajibi ne ijma'i fa malaman musulunci sun dauko ijma'i albujairimi yake cewa al'aslu fiha alkitabu was sunna wal ijma takaba ko idda asalinta shine qur'ani ya kawo sunna ya kawo ijma'i ma ya kawo kaga sai ya ce ijma'i ibnu qudama dan ya tabbatar maka ijma'i ne yake cewa ajma'atul umma ala wujubil idda fil jumla malamai sun yi ijma'i cewa yin idda a jumlace wannan ijma'i ne sai dai akwai dan guraren da suka yi sabani wannan kuma wani abu ne daban haka al-khatib al-sharbini yake cewa al-aslu fiha ay al-idda qabla al-ijma' al-ayat wal akhbar kafin ay ijma'i akwai ayoyi ma akwai hadisi idda tana da rukuni idda tana da rukunin nukanta na farko haramun ne mai idda ta yi ado ba za ki ɗanɗara ado ba iddan mutuwa da iddan matar da an sake ta shika, shika na kome yanzu ke matar wancan mijin ne haramun ne kike wasu mazaje ado wal khuruju min al manzil haramun ne ki fita daga gida haramun ne ki fita daga gida waz zawaj haramun ne ke aure wannan su ne guda uku to za mu fara shiga yanzu mun yi mai idda don za mu shiga wata matsala sabuwa iddan wanda mijinta ya mutu bari mu fara in mun gama sai mu shiga takaba in mun gama sai mu shiga iddan wacce aka sake ta yanzu iddan wanda mijinta ya mutu malamai sun yi ittifaki malamai sun yi ittifaki iddan mutuwa yana zama wajibi idan aka samu labarin mutuwan mijinta na hakika ko na hukunci ku rike karatun mace za ta fara iddan mijinta in aka samu labarin mutuwan mijinta a hakikance ko kuma a hukunce menene a hakikance gashi nan ya rasu an masa wanka an kai shi kabari kowa ya gan shi hakikatan watakilin ba ta kusa ma ta ga bidonsa watakilin kuma a garinta ne ita ta masa wankan ma wannan a hakika kenan ko kuma a hukunce ne ya mutu kamar yaya kamar ya bata a neme shi a rasa har alkali ya rubuta takarda cewa hukuncin mijinki hukuncin wanda ya rasu ne ya baki dama ki aure ya baki dama ki masa takaba tukunna sannan ki aure to anan gurin gaban nan nake so na dan ja hankali na mas'alan batan miji za ku ga miji ya bata mata ba kwa zuwa kotu ba a zuwa kotu alkali ya baka takarda a rubuce kawai sai mata ta yi aure wai an ce fa yanzu shekaran su shida bai dawo ba duk mutanen anguwanmu da limamai duk sun ce liman liman haƙƙinsa ne ba aikin liman bane liman bai isa ko malam bai isa ya miki fatawa mijinki dan ya bata shekara shida bakwai ba a ganshi ba bai isa ya miki fatawanki je ki aure ba malam abin da zai ga miki zai ce ga hukunce hukuncen da malamai suka yi sai ki ce to ai ni ma na cika wannan sharuɗa din tunda an ce shekara biyar ne ba a gan shi ba ba a ji labarinsa ba na cika wannan sharuɗan to malam ya zan yi shi malam sai ce miki abin da za ki yi ki je kotu in kika je kotu alƙali zai nemi ‘yan uwanki zai sa a yi masa bahati zai tambayi yanayin fitansa duk idan ya gama zai yi compiling sai ya rubuta miki dan ba dole ne shi ma zai ce ki auren ba zai fara neman zaɓinki za ki iya ƙara wata shekara biyar kina jiran mijinki? dama kin yi biyar in kika ce eh zan iya ƙarawa sai ce to abin da ya fi kenan je ki ƙara jira ko a ƙara miki shekara biyu in ba za ki iya ba kin gama cinye lokacin da shari'a ta faɗa kika ce ni ba zan iya zama wannan zaman ba sai ya rubuta takarda cewa hukuncin mijinki hukuncin wanda ya rasu ne tunda ba tabbas bane a hukunce ne sai ki je ki yi zaman takaba wata hudu da kwana goma sai ki yi aure in kika yi aure kun aihu ya'ya biyu fa da shekara biyu sai ga miji ya dawo wannan wannan abun ya faru fa shekara biyu baya mutum an gama hukunci ya yi aure mata ta yi aure kawai sai ga alaji ya dawo sai ga mutum ya dawo yanzu ya za a yi sai ku sake koma kotun can da alkali ya rubutu shi alkali zai warware ya san yadda zai ya san hukuncin a gabansa zai warware kayansa wannan ba gurin warware wannan matsalar ba ce a takaice ba za a fara iddan mutuwa ba sai an tabbatar miji ya mutu ko kuma an maka hukuncin mijinka ya mutu dai me sababi me sababi da zai saka mace ta yi wa miji idda menene sababi sababi ne guda biyu sababi na farko idda ba ta wajaba a kanki wannan ittifaki ne malamai suka yi a sababi na farko din nan shi ne sai matar da aka yi wa aka ɗaura mata aure da wannan mijin aure ingantacce in ya mutu za ki masa idda in ya sake ki za ki masa idda aure ingantacce don haka zaman dadiro akwai idda zaman dadiro ba idda sai istibra'i in ya mutu ma ba idda in an aihu ba wannan wasu matsaloli ne daban so wannan shine matsala ta farko wannan duk malamai sun yi ittifaki ya zama na aure ne ingantacce dalili akan wannan shine Allah ya ce waye wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan ya zama na ya bar mace kaga da aure ingantacce ne za a kira za a kira ta matarka so haka in mutuwa mijin yayi an daura aure ingantacce to zaki masa idda a nan kurke karatu a nan gurin wajen mutuwa tunda maganan iddan mutuwa muke yi mun shigo iddan mutuwa za a yi wa miji ta kaba a iddan mutuwa a aure ingantacce ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba ya ba da sadaki ko bai ba da sadaki ba kawai akwai idda akwai wannan zaman ta kaba din wacce aka shiga da ita aka tare da ita da wacce ba a tare da ita ba matukar dai an daura auren ya ba da sadaki ko bai ba da sadaki wannan sunarsa matarsa bai taba saduwa da ita ba amma za ta yi zama wata hudu da kwana goma dole sai ta yi wannan zaman haka ya zo a sunna hadisin da muka karanta a baya la yahillu limra'atin bai halatta ga mace ba hadisin ummu habiba da ta yi imani da Allah ta yi takaba wa mutum in dai ba mijinta ba ya wuce kwana uku duk wanda zaki wata ba kare wuce kwana uku amma in miji ne za a yi wata hudu da kwana goma kaga sai aka ce ala zaujin a bisa miji ba a kiran miji miji sai an daura aure ingantacce Abdullahi dan Mas'ud wannan duk yana tabbatar da cewa in mata ce Abdullahi dan Mas'ud an taba tambayansa ku rike shi ma wannan hadisin da kyau zai fito mana da wasu hukunce hukunce da zamu samu a gaba Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda aka tambaye shi ku saurari tambayan aka ce an an zaujin wani mutum ne tazawwaja imra'atan ya auri wata mace famata anha sai ya rasu walam yadkhul biha amma bai sadu da ita ba bata tare ba walam yafrud laha bai kuma ma bata sadaki ba ma kun ji tambayan mutum ne ya Allah ya masa rasuwa bayan ya auri mace bata tare ba ma'ana bai kusance ta ba bai ma ba ta sadakinta ba kawai an daura ne bai ba da sadaki ba yaya hukuncin fataraddadu ilaihi miraran fi zalik aka yi ta kai kawo gurin abdullahi dan mas'ud akan wannan tambaya din Abdullah dan Mas'ud ba shi da wata aya bai da wani hadisi faqala sai ke cewa aqulu fiha bi ra'ayi ban samu aya ba ban samu hadisi ba zan muku ijtihadi a wannan mas'ala din dama ijtihadi ya halatta ga bijimayen malamai yace fa in yaku sawaban fa min Allah amsan da zan baku in da dai ne Allah ne min dace wani yaku khata in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan daga guri ne daga gurin shaytan wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu Allah da manzon sa sun barranta daga abin da na bada amsa tunda ni ma ijtihadi nayi in dai kuskure nayi baya tare da Allah baya tare da manzon Allah ni kuma Allah ya fe min zai bada amsa yanzu ku saurari amsa sai ce lahas sadaqu kamilan za a bata sadakinta ta ci sadakinta full a wani lafazi laha sadaqu mithlaha sadaqu mithliha za a bata sadakin kwatankwacinta sai a duba ‘yar uwarta ƙawarta da aka yi aurensu shekara biyu baya nawa aka bata sai a ce an bata dubu ɗari uku da wani mai ce to ita ma a ɗauki dubu ɗari uku a kuɗin gado da ya bari a ɗauka a bata sannan sai ce wa alai hal idda wa lahal miral ba a bata sadaki ba a faɗi sadakinta ba fa bai tare da ita ba amma in mutuwa ne akwai idda wata hudu da kwana goma kuma za ta ci gado ina so ku riƙe wannan hukuncin a wajen iddan shika ba haka ba ne a iddan shika hukuncin zai canja sosai kun ga anan an aure ta watakin ma bai taba ganinta ba yana wata duniyar aka ce masa ga wata mata za a ɗaura maka aure ya ce a ɗaura aka ɗaura masa aure ya maganar sadaki ya ce ku bari sai na dawo kafin ya dawo allah ya masa rasuwa za a kwatan kimanta sadakinta a bata sannan za ta masa takaba sannan za ta ci gado ku rike wannan hukuncin Abdullahi dan Mas'ud saboda in mun zo iddan shika akwai bambanci fa qama ma'qil ibn yasar al-ashja'i atake sai wani sahabi ya daga hannu yace ya kai Abdullahi dan Mas'ud ai sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadabihi irin hukuncin nan da kai irinsa annabi ya bada hukunci fi barwa bintu washik a wata sahabiya sunanta barwa bintu washik an aure ta ba a tare da ita ba ba ba ta sadaki ba mijinta ya rasu annabi ya ce za ki ci sadaki kuma za ki masa takaba kuma za a baki gado fafariha abdullahi ibn mas'ud bidhalik abdullahi ibn mas'ud yayi farin ciki mai yawa saboda yayi ijtihadi kuma ijtihadin sa yayi daidai da abinda annabi ya bada amsa a wata riwaya mutane da yawa ne ma suka tashi kun ga wannan yana nuna wani sahabi akwai babban sahabin da bai san wasu hadisan ba wasu ƙananan sahabbai ne suka sani yanzu wannan ibn al-ashja al-ashja'i maqal ibn yasar al-ashja'i aka ce da wasu 'yan anguwansu da yawa ko 'yan kabilarsu suka tashi da yawa suka ce lalle muna nan annabi yayi wannan hukuncin a wannan sahabiya barwa bintu washik barwa yar washik haka yace hukuncinta so da haka wannan ita ce matsala ta farko kuma ijma'i ne sannan hankali ma abin da ya tabbatar kenan in sababin yin takaba din shine ya zamana an daura miki aure aure ingantacce na biyu mun gama da na daya sababi na biyu wannan akwai saɓani a kansa akwai saɓani a kansa wa'inne ne su idan aka ɗaura wa mace da miji aure ɓatacce sai Allah ya yi wa mijin rasuwa a cikin aure ɓataccen shin wannan matar da aka ɗaura mata aure aure ɓacacce da miji na biyu ko kuma da mijin da ya rasu a aure ɓacacce nata shin za ta basa ta kaba shin za ta ci gado shin in ba bata saraki ba za a bata kun gano wajen saɓani can aure ingantacce ba mu da matsala za ta ci gado za ta yi ta kaba za a bata sadakinta amma nan auren ɓacacce ne kamar yaya kamar a yi auren da babu shaidu a je a ɗaura aure ba shaidu kun san aure ne ɓacicce ba a aure sai da shaidu ba a aure sai da wali dole sai an samu iyayenki su suka yarda a ɗaura miki aure ko kuma a yi aurenki mutum na ya aure ki sai je ya auro ƙanwarki a lokaci guda kaga auren ƙanwar ɓacaccen aure ne sai bayan sun sadu sai a gane ai anwar yake aure sai ce to ani ban san mu ba mu san ya haramta ba ma shi bai san an haramta ba illa ma kasalaf kenan kun san da ba a haramta ba ai da can baya zaka iya auren ya da kanwa dukkan hade su baka da matsala su zo su yi kishin su su da kuka ce ku ci kanku uwar ku ɗaya ku ɗaya to ga tambaya da za mu saka ta a bonus ɗin duk wanda ya amsa cikin annabawan Allah wani annabi ne ya aure ya da kanwa daga hannu kawai za a yi zan daya biyu uku hudu bi kai bari muku ta malaman makaranta za ku karni aito tsaye ga wacce ta fara dagawa sai dai kuma ta hagu take na'am wani annabi ne annabi eh wa yake magana ne ga wacce na nuna fana annabi waye an sa mata shakku bari mu dawo annabi annabi waye annabi yaqo wa da waye aura yawa annabi saka ko annabi yaqo waye aura ya sunansu amma kun yadda annabi yaqub ne a tattaunawan mu annabin Allah yaqub ne annabin Allah yaqub mun tattauna a tafsirin mu na farko shekara uku baya shekara uku wancan shekarar ai ba mu yi shi ba ko shi wancan shekarar ne muka yusuf yawa liya da rahil da liya da rahil ya tafi gidan kawunsa kamar yadda ta faɗa ya je ganin gida annabin Allah yaƙub baban annabi Yusuf kenan da ya je cikin ‘ya'yan kawu sai ya ga rahil ita ce ƙarama kyakkyawuya tafiyar sai ce yana son ta sai aka ce ta ba za mu baka ita ba sai ka yi aikin shekara kaza kusan shekara goma sha biyu ya yi ko wani abu makamanci aka shekaru da yawa ne shekarun ya cika to tun da kawunsa ka ai babansa ne ko lokacin auren waye aka ce to gobe za a daura maka aure ya ce ahalan wasalan aka daura masa aure ranan tarewa aka ce ga ɗakin amaryarka aka ɗauko shi aka kawo shi shiga buɗe ka shiga yana shiga da ya ɗaga fiskan amarya sai ya ga yar ne ba ƙanwar ba ina sai tashi ya tafi wajen kawunsa ya ce ba haka muka yi ba ya na ga liya ni kuma rahil muka yi da ku sai suka ce a'a mu a al'adarmu ba yadda za a yi mu ba da ƙanwa ba mu aurar da yatta ba sai ce to ani ba ita nake so ba ni waccan nake so sai kuka ce mun kuma aura baka wannan dole ka rike yace to ya rike amma yanzu ya za a yi maganar waccan sai aka ce ka sake wannan shekarun mana kana yin hidima a baka ita ita ma haka ya zauna ya sake wannan shekarun aka ɗauko kanwa aka haɗa masa ta an yi kishi ko ba a yi kishi ba an yi aikun san kishin da muka faɗa duka wannan kishin italiya ita rahil ita ta aifi yusuf da bunyamin ita kuma liya ita ta aifi sauran 'ya'ya guda tara ɗin nan duk da cewa ba duka 'ya'yansu ba ne akwai kuyangogi da suka bayar ita liya kafin ta aihu sai da aka samu wanda dai ba labarin zamu ta yi ba almuhim an yi saboda su a shari'an su ya halatta hada kanwa da ya to kun ga mu a shari'an mu babu to aka samu wannan kuskuren aka hada kanwa da ya sai daga baya aka gane kanwar haramun ne yin haka kuma Allah ya masa rasuwa to shin yanzu kanwan nan da aka daura aure gangariya amma aure bacecce za ta ci gado za ta masa takaba in ba a bada saraki ba za a bata ko ba za a bayar ba ko kuma na biyu mata ce ya auro ashe bata gama iddan wancan mijin da ya sake ta ba bayan ya auro ta da wata daya sai Allah ya masa rasuwa sai aka gane ai gashi matar wani ne za ta ci gado za a yi kaza ko ba za a yi ba amma dai galibin abinda malamai suke kawowa wancan na maganan wanda aka aure tana idda ana cire ta a ciki galibin wanda ake kawowa ana kawo wanda ya aura babu shaida babu shaidu ko ba wali ko ya auri yar uwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai wannan malamai suka yi saɓani maganganu guda biyu shin ya wajaba a aure ɓacacce a yi idda na mutuwa ko bai wajaba ba zan dunkule maganganun saboda time ɗin yana tafiya mu a mazhabar mu ta malikiya da mazhabar hanabila a bisa magana mafi inganci a gurinsu shine auren da aka yi ɓacacce a wajen aka yi saɓanin ɓacinsa shin yana wajabta a wajensu yana wajabta idan mutuwa aure ne an yi ɓacacce to wannan za ta zauna ta masa idda ya sadu da ita bai sadu da ita ba su a gurinsu za ta yi idda suka yi ta kawo dalilansu suka yi ta kawo dalilai magana na biyu magana na biyu shi ne magana na hanabila a cikin zance mafi inganci da hanafiya da shafi'iya suka ce aure ɓacacce annal abdul fasidil muktalafu fi fasadihi aure ɓacacce wanda aka yi saɓani auren ya ɓaci ko bai ɓaci ba shin za a iya gyara shi ko ya za a yi wannan auren ba za a yi idda ba a yi aure babu wali a yi aure babu shaidu tunda akwai saɓani akan ya yi ko bai yi ba ka aure akan ummanta ko wani abu makamancin haka shin yaya za a yi za a getta auren ne a ce za ta yi idda na mutuwa ko ba za a yi ba su a wajensu magana mafi inganci shine babu idda saboda auren ɓacecce ne har ma akwai kai ruwa rana harkar da ya shafi aure harkar da ya shafi halatta farjin mace da halatta musu jin daɗi tsakaninsu a zo a ce a yi shi cikin shubuha da kokonto suka ce babu wannan ba za ta yi gado ba ba za ta yi gado ba sannan ko ba za ta yi masa idda ba suka kawo dalilansu da yawa wannan kuma shine magana mafi inganci gaskiya shine abin da rai zai fi nutsuwa da shi shine aure da aka samu sabani mai yawa ba za ta masa takaba ba za ta je kawai ta yi in an kusance ta za ta je ta yi bara'atul rahim ko ya zama ta tabbatar da mahaifanta babu komai a ciki ta je ta yi auren ta ita ba za ta yi masa idda ba wannan shine magana mafi inganci domin aure bacacce ba a ma kula da shi tai akwai wasu matsaloli waɗanda su ba a sharɗanta su a iddan mutuwa umurun la tushtaratu fi iddatil wafa akwai wasu sharuɗan da su a iddan mutuwa ba sharaɗi ba ne sai an samu wa'annan sharuɗa ɗin malamai sun yi istinbati a cikin umumin faɗin Allah barkin suke akan wannan ayan wallazi ne yatawaffawna minkum wanda na duk wanda aka yi musu mutuwa duk wanda suka mazajen da suka mutu suka bar mataye ya tarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara za su yi zaman wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana nawa da kwana goma sai Allah ce yayi azwajan azwajan kun ga mata kawai aka fada wannan matan wane iri baturiya ce kadai ina tambayin ku baturiya balarabiya bafulatana yar najeriya yar kamaru yar turai ko dukkansu da bafulatana da bateriya da yan basirka da yan kano ko da yan bauchi da bare-bari da dukka azuwajen Allah ya fada ko? sai mun gama da na daya na biyu babba da karama akwai bambanci? da babba da karama akwai bambanci duka ba bambanci Allah cewa azwajan bai ce banda karamar yarinya ba kankanuwar yarinya kenan tana ciki ko tayyib Allah ya ce azwajan ma huka ce afa tana ciki tana ciki tunda Allah bai ce banda ma huka ce banda kaza ba bai ce sai kin balaga ko ba sai kin balaga ba tayyib sai Allah ya ce azwajan musulma za ta yi iddan mutuwa mijinta to in kai musulmi ne matarka kuma kirista ce fa za ta yi maka iddan mutuwa azwajan aka ce in an ce azwajan mata kawai aka ce ba a ce banda mata kirista ba inda kai mijin musulmi ne to waɗannan su ne malamai suka fidda waɗannan hukunce-hukuncen suka ce wala tushtartu fi iddatil wafa li'anna al-mu'awwalu alayhi fi hadhihi al-idda huwa al-aqdu sahih aure ingantacce kawai ake dubawa kamar yadda muka faɗa ingantaccen aure kuma mun tattauna maganar ingantaccen aure mun ce inda an yi aure ingantacce za ta ci gado za ta yi idda na mutuwa ta kaba kenan sannan kuma za ta yi mai za ta yi ta kaba za ta ci gado za ta ci sadaki su ne abu guda uku aiko to nan sai suka ce wa'annan sharuɗan da ba a ɗora su ba na farko musulunci ba dole ne matar da aka sake ta inda aure ingantacce ne ba dole sai musulma ce kadai za ta masa takaba ba in kirista ce tunda ya halatta aure kirista ya halatta ka aure mata kirista kai musulmi ita kirista ka zauna da ita in 'ya'yan musulman sun kare ko ba haka bane ga 'ya'yan musulmin muna da su kaca kaca mu rasa da zamu yi da su sai kaje ka auro wacce ba musulma ba idan ai musulmin sun ƙin ladabi na gari sun ƙi biyayya ya ji auri kirista balle ma suna yi ta da kan an auri kirista za ta yi zamantaka ba haka idan an auri kafira ta amana akwai amana tsakani ba yahudiya ce da da yahudu da kirista duk wannan za su yi takaba domin takaban haƙƙin mijin ne ba haƙƙin matar ba ne sai matsala ta biyu wanda ba sharaɗi ba ne shi ne balaga matar da aka aura ba dole ne a ce sai ta zama balagaggiya ne za ta yi mai ba za ta yi ta kaba ba mutum ne ya auri mace shekaranta takwas aka ɗaura masa aure da ita sai Allah masa rasuwa kamar yadda annabi aure aisha a shekara shida ko shekara bakwai shi kuma lokacin yana da shekara nawa annabi na shekara nawa ya aure aisha arba'in da nawa arba'in da nawa da biyar ko arba'in da biyu ko arba'in da nawa ta aure tare tana da shekara bakwai ta tare tana da shekara tara ta ga karama ce to ba sharaɗi ba ne in an rasu don ba na jin rasuwan annabi sallallahu alaihi sallam aisha allah ya ƙara mata yadda domin ok ya rasu tana da shekara goma sha takwas ya rasu tana da shekara sha takwas to saboda haka ita ma sai ta yi ta kaba shine bayanin da muka yi muka ce ita iyayenta ne za su killace ta su saka mata ido haka kuma tunda mun ce mace ba sharɗi bane sai ta zama balagaggiya to nan ma mijin in koda karami ne mijin kun san ana yin wannan auren da ana yin wannan auren ba zan banta ba wani aboki na ina ga lokacin da aka ɗora masa aure ko shekaransa sha ɗaya ne wallahi mu ne abokanan ango wallahi tallahi kuma kar ku ce da nisa fa a nan anguwan yana nan kuma abokinmu ne akwai lokacin da wajen shekara goma ne ko sha biyar ne baya ina gana dawo daga madina hutu tonan asiri wani mai masifar ajiya ya ɗauko min hoton angwaye na gani da wani tabarau dina Allah ya taimake mu ina ga hoton na ya bata shekara 11 wallahi anan abu aminin mu ne sosai da sosai da wasan yara kenan ba ka ake ba yara za su zo da yar bebi da sauransu to in mijin bai balaga ba sai Allah ya masa rasuwa to ba za a ce ai shi ma bai balaga ba saboda balaga ba sharadi bane na iddan mutuwa so da haka matar za ta masa takaba domin mutuwan ake duba da mijin ake dubawa za ta yi masa illa a dalilin wannan shine yin takaban ba mun ce ibada bane to duk abin da aka ce ibada ne ai shi ko babu duba an girma ko ba a girma ba inda an dora inda an faɗa an ce haka za a yi saboda haka hukum ne ta'abbudi haka kuma za a yi aiki da shi al-ahkamu ta'abbudiyya haka suke shi yasa mai risala a cikin fawakihu dawani mai sharh risala yake cewa wa inna ma wajabatul iddatu fil wafa'i fil wafati min ghairi i'tibari bulughi zawji ana kula da iddan mutuwa ba tare da cewa mijin ya balaga ko matar ta balaga ba li'anna fiha darban min at-ta'abbudi domin wani abu ne na bautar Allah a ciki haka za a yi shi Imam Zarqani shi ma yayi wannan magana din yace walazimat iddatul wafati saghira li'anna kauna zawja saghira nadirun fa fa'ammathunna al-hukmu alhauta ma'ana yana nuna cewa shi ma ibada ce a kai sai na hudu na uku kai hurriya in mace baiwa ce ita ma za ta yi wannan iddan mutuwa ne so da haka in muka zo ta iddan in muka zo iddan mai sunansa iddan shika za mu ga ya da sauransu duk za mu gani sannan abu na hudu saduwa da ita kun ga iddan shika saduwa sharaɗi ne ta tare an yi kaza an yi kaza amma in ka sake ta baka kusance ta ba a wajen shika hukuncin daban amma banda a mutuwa a mutuwa ko baka kusance ta ba in miji ya mutu za ta yi masa idda waɗannan su ne exceptional hukunce hukunce da aka keɓance su a wajen mutuwa insha Allah kuma za mu dawo a tattaunawa na gobe za mu ga mata masu takaba sun kasu kashi nawa kashe kasansu har kashi nawa ne wajen kashi hudu ne ko kashi biyar ko fiye da haka amma dai an dunkule su suma ba za su fita cikin kashi uku ba a ciki sai mu yi hukunce eh mu faɗi hukunce hukuncen a ciki insha Allah shine tattaunawa mu na gobe a ƙarƙashin wannan tafsiri din da bin tambayoyin ku da suka yawaita tambaya a ciki wanda in kun samu wannan kaset din zai iya zama koyaushe ana muraja'an sa zaki iya zama yar karamar malama a wannan babin ma insha Allah ta'ala anan gurin zamu dakata subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh